قدره مقدار العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقلابي فريد داري على الإدلاك هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتزيك ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعدي بنزرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يو منا زمانة دليل قوم الشاطئة wannan zamanin 111 nan kuma yana daga cikin daren da aka yi nisfu sha'ban nisfu sha'ban wani dare ne wadda Allah yake yin yake zartar da hukunci kuma ke karban hukunci dare ne wanda dalilin da ya sa ake tashi da azumi kenan a cikin wannan ranar wanda zai iya ba farilla ba ne don sabon takarda yau ya zama yana hannun mutane mala'iku ga baki daya ana ba su takardu a wannan daren su yi aiki aikin shekara ɗaya ne kowane dare kowane rana mayal fazmin ƙaunin illawa da dai raƙibun a tidun babu wani abin da za ka yi a duniya sai dai akwai mala'iku waɗanda suke rubuta ayyukanka to in aka rubuta aikin mutum yadda ake yi za a ɗauki kuma a aikin mutum ɗin za a ranar monday da ranar alhamis allah ake kai fadan wato baitul izzati baitul izzati ranar monday da safiya daga sallan asuba yau mala'ikun da suke tare da mu suna aiki tare da mutum sai sallar la'asar tukunna in sallar la'asar ta yi sai kuma mala'iku su yi canji wajen karban aiki shine ya ta'aqabu na fi kuma da mala'ikatu bin laili wa mala'ikatun bin nahari ana samun canji na mala'iku a wannan lokacin bin laili wan nahari to daga nan sai kuma mala'ikun sai su canza na dare nan la'asar sai su karba su kuma sai asuba to ranar gobe alhamis da a kai betul izzati kuma a rubuta to haka da a dinga yi ranar monday shi ma za a kai domin ba sa kaiwa kullum su rubuta sai ranar monday da ranar alhamis shine hikimar manzo Allah da ya sa yin azumi ranar monday da ranar alhamis saboda ranar ake ɗaukaka aiki ake sawa a baitul izzati to daren jiya shine nisfu sha'ban sha biyar ga watan sha'ban to a daren shi kuma ake submitting din duk kowane aiki wajen rabul izzati a shekara ne ba kullum ba ne ba kuma sati ba ne sai nisfu sha'ban sai a yi submitting din aikin a wajen rabul izzati a nuna wa ubangiji duk abin da kowane bawa ya yi a shekara bara to jiya aka nuna aka bayar wa rabbul izzati to idan aka bayar wa ubangiji to kuma za a sake ba wa mala'iku kayan aiki sai a dawo da shi sai a aje shi a baitul izzati to a nan ne sai a yi mitin mitin ɗin da ubangiji yake yi yana yi ne da halittu wanda suke na'ibobinsa wanda suka kai halittun in aka zo wanda su yi duk ibadullahi ne eh kowa Allah zai yi wani lokaci manzo Allah shi ke zama a mitin din wani lokaci wakilin wakili ne shi ne zaka ji Shehu Ibrahim yake cewa wakilu sirri sirri to irin wannan zaman ne to ake yi don aka zo shi kuma za a rubuta za a yi kaza wani zai mutu wani zai rashin lafiya wani zai samu kuɗi wani zai talauci wani kaza zai same shi wani kaza duk wa'innan a ranar za a rubuta to amma kuma in an rubuta shi kuma sai ranar lailatul qadari yake zama doka daga yau za a rubuta to anan ne kuma yamhullahu ma yasha wa yasbitu wa indahu ummul kitab idan ya kai ranan nisfu abin lailatul qadari anan ne ake stamping ya zama doka kenan ya zama doka duk abin da aka rubuta zai zai ya tabbata kenan amma ana barin wannan kwanan zuwa daren lailatul qadari to a ranar ake stamping shikenan ubangiji ya gama abin da zai kuma duk da bayan sai yake amfani wannan bayan allah sun san wannan abun da nake faɗa an san menene a ciki saboda haka shi yake ce masa a da'iratu da'iratul ihada ko in ce ahlud da'irati ahlud da'irati sune ahlud da'irati a wannan su ne hadisin da manzala ke magana salasu ne atin alaƙalbi adamu wa arba'una alaƙalbi ibrahimu wa salasuna alaƙalbi musa wa hamsatun ala haka hadisin wannan shine da'irar allah ya samu daga cikin bayansu salihai kuma ya ƙarfafa mu ya ɗaukaka mu ya samu daga cikin wa'inda za su dinga wannan zama kuma Allah ya taimake mu abinda duk muka yi nasara a cikin wannan lokacin Allah ya tabbatar mana da nasarar da muke gani Allah ya zartar mana da takardar ta wuce albarkan annabi duk abin da zai zamo hargitsatse Allah ya cire ya gyara mana dan sayyidina rasulullahi na'am to shikenan za mu shiga kuma asma'ullahi ta'ala inma qamat bil hurufi asma'ullahi sunayen Allah ƙamaddul hurufi sun tashi ne duka da harafai wal hurufu shi harafi kullu haqudisiyatun kowane ɗaya tsarkakekke ne kowane harafi tsarkakekke ne fi kalami ta'ala cikin maganan Allah wa fi surati ilmihi cikin suran iliminsa wa kullaha duk wani harafi da ka gani qadimatun kadimi ne azliyatun kuma azali ne li'annaha wujidat fi kalamihi domin an same cikin zancen Allah wa fi ilmihi cikin ilimin Allah wata kallon bi alhaqu kuma ubangiji yayi magana da harafin jalla jalaluhu ya ɗaukaka ya buwaya masalan alif la mim kaga kalamun ne ko magana ce kuma ƙudisiya ce alifun harafun lamun harafun nemun harafun haye min ha harafun memun harafun a sai ƙaf ha ainun harafun sinun harafun ƙafun harafun ka ha ya ainun sot kafun harafun ha'un harafun ya'un harafun ainun harafun sadun harafun da sai da'un harafun sinun harafun kaf kafun harafun ilah wannan ya ishe ka wato dukkan wa'annan sunayen sunaye ne wanda suke huruful azaliya huruful azaliya qudusiyya qadimiya haka suke to wayannan su ne isman da ake suna daga cikin isman da Allah yake tasarrufi da su sosai babu wani sunayen da ba a tasarrufi an ce kullum ismi lillahi a azamun Allah ji sunayensa a azamu ne to shi kenan alhurufu wayannan harafan fa kullu ha qadimatun dukkan su qadimai ne bi qadamin zati saboda karamci na zatin lahi walaysa qadamiha ma yujad fi alfazina to qadamin da ake nufi ba shi ake samu cikin lafazin mu ba wai kutabu binanana wanda hannayen mu suke rubutawa wa yusawru fi khayalina taswiri ne cikin khayal na alamul fikirin nan shine ake rubuta falaisa tiyar hurufun latina kulu ba shine harafan da muke faɗa ba ka san yanzu ga alif lamin a rubuce to kuma akwai alif lamin a lafazi ko alif lamin na lafazi ai ba ganin shi amma a khayal shi yake tafiya alif lamin na rubuce ana ganin shi kaga alamul fikiriya rakaniya kenan rakaniya kenan wancan kuma yana tafiya ne a wani hanya daban ga dai a maganar yadda take ka ji shi dai kafin ka gane yawa za ka ji kafin ka gane saboda abin da kake gani kake karantawa shine alkur'ani ko kuma a tarjumanin ƙur'ani kake yi ko kuma ƙur'anin haka yake a lauhul mahfuzi misali falaisar hiyar hurufun latina ƙulu ba ita ce harafan da muke faɗa ba walakin na huruf domin shi harafin ƙudisiyatun tsarkakekke ne ma kanat hadhihi umuru dalatun alaiha faqat abin da ya kasance wannan harafin yana ishara ne zuwa ga alif lam din amma alif lamin da kake faɗa ko hamin da kake faɗa ko asik ab da kake faɗa yana ishara ne dalun limadlulihi yana ishara ne zuwa ga sunan saboda haka tsarkinka yadda yake fito a bakinka haka yake da tsarki a'a ganin tsarkin ne ka tattali wancan kaje kana da shi falhurufin lazziya harafi na labzi wal bananiya da harafi na rubutu wal hayaliya da harafi na hayal siyar dalatu ala tilkal huruf duk suna nuni ne akan wancan harafin kudisi din an gane ko ya hiya dalatun ala tilkal huruf al-qudusiyya tana ishara ne zuwa ga wannan harafin kudisiya allati biha kalamu alhaq wanda a ciki ne akwai maganan Allah eh a cikin wannan ne maganan ubangiji yake iz laula suratul hurufil qudusiyya ba dan suratul ba dan sura na hurufil qudusiyya ba ma urifat suratul kalam da ba a san wannan suran zancen ba yaya sunan zancen ubangiji ya maganan Allah yake ne da me za ka yi ka gane ba wani abin da za ka yi ka gane sai wannan alama wannan alama ita ce addalatu kawai ita take nuni akan maganan Allah amma dan ka ce alif lami zalika kitabu ka faɗa yana ishara ne zuwa ga abin da ake nufi kenan a cikin sunan na ƙudisiya amma ba shi ne ainihinsa ba nuni ake yi ka gane wannan kawai wannan shi ne kaza ka gane to abin da zai fito zai daidai da bakinka yadda kake nufi ne da yawa ma ai harafin wasu ai suna tafiya da shi za ka ga ai ana bata harafin da yawa akwai wanda duk waye wanda ya fi faɗa badu a duniya manzo Allah ne yayi to banda shi akwai wanda yake da irin nasa kaga shine wanda ya fi tun daga hadisi kamar haka eh shine wanda ya fi faɗa badu to in ka auna tun da aka ce shi ne wanda ya fi faɗan haka wanda ya faɗi irin daidai da ai misali ɗaya kenan to akwai abubuwan da gabaki ɗaya kaga wala balin to za ka ji aiwa sun ce wala lalin da yawa ma misali ka gani to kuma duk shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin ashhadu Allah ilaha illallahu sai Bilal ya ce asahadu asahadu sai manzo Allah ya ce shinu shinu Bilal shinun inda Allah shinun da Bilal yake faɗa shine shinun din a wajen Allah to wannan shine kaman addalatu isharan kenan akwai akwai ba za a iya ba yawancin ai kudisiya ce saboda aka wannan an kawo ne kamar typewriter kana tafin photostat ai ba kamar rubutu ba ne to amma hakan da ka gan shi ko yawa ba shi ne ainihin rubutun ba hoton rubutun ne addalatu amma kuma gashi nan ya fito a kan rubutun ne amma kuma ba shi ne rubutun ba yawa ما ورفت سورة الكلام ولا تميز بعضها من بعض باء ميز شاشن تدق شاش ولا ورفت معانيها باء سنكو معانين تبا فإن التمييز فيه بالحروف ده من تمييز تكي ده حروفي أكي فإن قول سبحانه وتعالى كما فدن الله يا إيسى ابن مريم مخالفا لقول سبحانه وتعالى يا إبليس فاغني ya isa ibn maryama ya sha bamban da faɗin Allah ya ibilisu gashi sunan ɗaya ne malaka Allah ta kuna ma sajidina fal farqu baina iblis wa isa bambancin abin da ya bambance rubutun iblisu da isa tamyizun bil hurufi kawai mai yaji harafai ne kawai tamyizun kawai harafi ne walau lal hurufu ba don harafin ba lakana kullu min huma ainul akhara da isan shine iblisin iblisin shine isa fal huruful qudusiyya anha shi harafin qudusi tsarkakakken suna anha wujidatul asmaul ilahiyya kullaha ita ta samar da dukkan sunaye na Allah wa anha barazal amrul ilahi ta nan ne dukkan al'amarin ubangiji ya bayyana bi qaulihi da ya ce kun kun bi ƙaunihi kun fabil hurufin a harafai zaharatul asbawul ilahiyya wannan suna na ilah ya bayyana ma fil wujudi kullihi abinda ke cikin kaunu duka illa ma qala lahu al subhanahu wa ta'ala sai in abinda ubangiji ne ya ce wa kun kawai wal wujudu kulluhu dukkan samuwa kalmatul haq kalma ce ta ubangiji fa zaidu maslan shi zaidu a misali wa bakar da bakaru wa halidu da halidu wa amru da amru kulluha kalmatul haq dukkan magana ce ta gaskiya ko duk maganan Allah ne wa an kalimatul haq daga wannan maganar ta gaskiya wujudatul mawjudati kullaha aka samar da saman mu dukkan su fama fiya harijin an hadal midan ba wanda ya fita daga cikin wannan fage fal asma'ul musanniyati sunayen nan na kaunu shine asma'ul musanniyati min al wada'i ilahi wanda ubangiji ne sa haka suke wa kadha wada'u lugati haka nan sanya harshe na luga wala asaniha da sunayenta hiya awda'ul ilahiyya ajiya ne na ubangiji wa ba a halhaku ubangiji ya ajiye wa a jaraha ya gudanar ala alisinatin a harshen mutane falawi tafaqal wujudu kullahu da za a sami ittifaqin kaun gaba daya ala an yabau asma'an su sa wani suna aw lugatan ko su yi wani luga na kirkira la'ajazu ba wanda ya isa yayi walakin alhaqa sai dai ubangiji walakin alhaqu sai dai ubangiji subhanahu huwa alwadi'u laha shine mai ajiye lugga a hausa a ce hausa yarbanci a ce yarbanci indiyanci a ce indiyanci cananci a ce cananci wasan ma ha bi asma'iha kuma ya ambace da suna wa amal kalamul azli amma magana azali fa huwa bi hurufil qudusiyya shi asalinsa harafin qudusi ne wato tsarkakekke ne munazzahatun anil alati shi bai da wani ala bai da wani ala allati yaqa'un nuduqu biha wanda furci yake yankewa da ita wayyal waqi'atu fi kalamillahi wannan a cikin maganan Allah yake yani alhurufu shine harafai wa amma ma qalu amma abin da mutane suke faɗa min anna kalamal azli cewa kalamul azali min gairi harafin babu harafi wala sautun babu sauti aradu bihi ɗardul mu'uzalati sun faɗi haka ne don kawar da tunanin mu'tazilawa don kawar da anna kalamal azali shi magana na azali wanda min gairi harfin wala sautin kaji babu harafi a maganan Allah babu sauti a maganan Allah arado bi dardul mu'tazilati an qawaidiha saboda ka'idan mu'tazilawa ne tunda Allah yana magana Allah yana kaza to wannan ka'idan aka kawar fa inna tiba'ahum litilkal qawaidi domin duk wanda suka bi mu'tazilawa akan wannan ka'idan nafu biha kalamul azali sun kore kalamul azali albariz min zatil muqaddasa wanda ya bayyana daga zati almuqaddasa wa ja'aluhu subhanahu wata'ala an sanya sun sanya shi subhanahu wata'ala laysa bi mutakallimin ba mai magana bane eh wannan ne tunda ba shi da sauti ba shi da abun nan to tunda ba da sauti aka aka san maganar shi wal ƙur'anu kuma ƙur'ani ya kazibahum yana ƙaryata su fa innahu domin shi ƙur'ani a habara an ba da labari fil ƙur'ani bi ƙaunihi an musa alaihi salatu wassalamu da fadin annabi musa allah ya faɗa masa innani ana allahu ni ni ne allah kaga magana ta yi ko la ilaha illa ana babu wani sai ne fa abuduni ku bauta mu kaga an kareta ashe magana ce azali amma dan ba sauti ba murya in an faɗi haka akwai abin da ake nufi da tashabbuhinsa fa innal kalama domin shi magana law baraza min zatil ukhra da zai fito daga wani zati غير ذات با ذاتي با لكانت تلك الذات متكلمة da wannan zatin mutakallimatun hiyal ma'abudatu ita ce abin bauta ko wa ta'ala Allahu an zalika ubangiji kuma ya tsarkaka ai masa alloli ulwan kabira fa innahu la yaqdiru ahadan min al-mawjudati ba wanda zai iya magana daga cikin samamu an ya qulu an ya kula ya ce innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni illa zatul muqaddasa zatul muqaddasa ce take faɗan wannan ba wata ba wani zati zai yi wannan magana fa inna haza wannan sarihun ya bayyana fi takazibihim cikin ƙaryata mu'tazilawa fi ma yadda una minan nafil kalamil azali cewa babu wani magana na kalamul azali indahum a wajen su qabbahumullahu Allah ya muna na fuskar su idza arada alhaqa idan ubangiji yana nufin an ya takallama yayi magana alqal kalamu fi zati sai ya sa maganan a cikin zati min aljimadati daga cikin dutse misali muhbiratan zai ba da labari bi da damirin shi ne Allah kamar yadda Allah ya yi magana a jikin bishiya ko ai wannan magana a jikin bishiya Allah ya yi kuma jimad ne kuma Allah ya yi magana a jikinsa wa hadha fi gayatul bu'di wannan yana nesa fa inna mu law ina kalaman min jimadin takallama da za mu ji magana daga daskararren dutse yana magana wa kala yace innani ana Allahu la ilaha illa ana fa abunni lakana zalika aljimadu huwa ilahu to wannan jimadin shine zamo Allah li ibari bi damir da mutakallim saboda labarin sa lamiri ne wanda yake magana wa ma yaqdiru an yafuhu bihi almakhluqu babu wani halitta da ya isa ya faɗi wannan illa zatul muqaddasa sai dai ubangiji ne yake magana da kansa ta'alallahu amma yaquluna ubangiji ya ɗaukaka cikin abin da suke faɗa mu'tazilawa ulwan kabira wal kalamul azli shi magana na azali laysa fihi taqdimun wala ta'khirun shi babu taqdimi babu ta'khiri maganan Allah irin maganan Allah ne ba shi da farko ba shi da ƙarshe wala hasarun ba shi da iyaka wala maddatun wala kaifiyatun baya miƙuwa ba shi da kaifiya iza barazal kalamu bi ainihi idan magana ta bayyana da idanta yani kalamul haqqi maganan ubangiji min hais ma huwa huwa ta gurin da Allah yake shine shi wa sami'tuhu da jinsa zalat ankal ilbasu wato ya cire maka rigan likitarwa kullaha wayal quyudu shine dabaibayi wa ra'aital waqata hina izin zaka ga lokaci a wannan lokacin zalika da waqatul ladhi kana qabla alwujudi kainatun wannan zalika da waqatu wannan lokaci alladhi kana qabla alwujudi wanda ya kasance kafin kafin kasantuwa kainatun an tafihi al'ana zalika alwaqtu allazi wara'aita alwaqata da zaka ga lokaci na izin a wannan lokaci wannan lokacin allazi kana qabla alwujudi kafin kasantuwan ka'inu an tafi al'ana kana cikin sa yanzu wani lokaci ne baka ji sufaye suna cewa kunna hurufun aliyatun mu harafai ne aliyatun madaukaka me ake nufi a wannan lokacin ana anta wa anta ana ana anta wa anta ana fasal amman wasal ka tambaye wanda ya je garin zai gane kunna hurufun aliyatun wai yanzu ne aka yi ka ko tuntuni kana nan da tuntuni kana nan ai kana tare da annabi adamu ne da kuna hurufin aliyatun kina ana anta wa anta ana fasal amman wasal kai ni ne ni kai ne ka tambaye wanda ya isa zai ya gane ana anta wa anta ana da ni da kai duk muna waje ɗaya ne kai ni ne ni kai ne kuma duk ɗabi'ar iri ɗaya ne fasal amman wasal ka tambaye wanda ya isa garin in ya tuna zai gaya maka haka abin yake ai duk mun zo ne daga annabi adamu dukkan mun zo ne daga hadarin ubangiji kuma an tara mu lokaci guda ne a jikin annabi adamu daga jikin annabi adamu aka dinga sauko da mu aka dinga sauko da mu aka dinga sauko da mu kaga hurufun aliyatun kenan wato harafai ne amma masu tsayi ba yau aka same ka ba kenan an same ka tun lokacin da aka sami annabi adamu ne kaga aliyatun din kenan eh to kuma kai ni ne ni kai ne haka muke tare waje daya kai tsarkakekke ne ni ma tsarkakekke ne kowa ba wanda ya canza kowa ya bi umarnin ubangiji a wannan halin saboda haka kai da ni da kai duk ɗaya ne zuciyar iri ɗaya ne hankalin iri ɗaya ne komi da komi iri ɗaya ne amma da ka zo duniya sai ka samu arili tun da ka zo duniya ka samu arili to sai aka samu bambance-bambance to saboda haka fasal amman wasal ka tambayi wanda ya koma garin zai nuna maka ya gane cewa haka kake da ka yi tsarkakekke ne da fir'auna da hamana da waye duk a wancan halaran duk a tsarkake suke amma da suka zo duniya nan gidan darul bala'i yawwa sai arili ya same su da arilin ya sami kowa sai kowa ya fita da irin siffarsa wanda ya ga wannan aka yi masa daraja da bi wannan aka yi masa daraja da sabawa ya tuba wannan aka yi masa daraja in ya saba ba zai tuba ba wannan ya yi taurin kai wannan ya yi biyayya wannan haka aka zo ta wuta ɗabi'an wannan shi ne ya caccanza to kaga ashe daga nan za ka iya ganewa ذلك الوقت الذي كان قبل وجود الكائنات أنت فيه الآن إيه كان cikin sa yanzu وهو وقت الذي كان في الأبد shine lokacin da kake na abad huwa al'ana aidan shine yanzu wa ma albas shi rigan da aka sa maka wajiyar quyudu shine dattin nan quyudu ko allati fi kalamil azal wanda aka yi ma magana da kazance na azal fa inna ma hiya fi waqtil hijabi to a wannan lokacin tana lokaci ne na hijabi wanda baka gane abin da kake ciki ba fakat kawai la gairu ba wani bane qala ibn al-arifi ibn al-arifi ya fada radiyallahu anhu yaqulu fillahi ta'ala ya fada laysa bainahu wa bainal ibadi nasbun tsakaninsa tsakanin Allah يقول يقول يقول الله في الله تعالى ليس بينه وبين العباد نسب يستفيه لأجله باب ونباوة da yake da wani dangantan da Allah zai zaɓe shi dan dangantan. Auyotihi babu wani bawa da Allah zai ba shi li'ajalihi dan saboda haka ne laisa illal inayatu kawai in kaga an baka abu to inaya ce ta Allah. wahiyar lamar shi'atu an raba ne da kai kawai a lokacin wala sababin babu wani sababi illal hukum sai dai hukunci wala waƙatun babu wani lokaci illal azal sai dai azal wa ma bakiya abin da ya saura fa'aman shine makanta wata libisun shine rikitarwa yawa ai an gane ba a ba ka da wani aikin da kake yi wanda dan aikinka ne yasa Allah ya zaɓe ka akwai ba ka da shi ko ya baka dan saboda aikinka babu wani abu wanda za ka yi dan kai ne ko kana da nasfa nasbar ce ta sa aka maka ko kuma wani abu ne a laisa illal inayatu inaya ce wahiyal mashi'atu kuma ita ce mashi'a wala sababin babu wani sababi sai dai hukunci wala wakatin illa azal wa ma baqiya babu wani zamani sai dai azal din nan da shi ne wa ma baqiya duk abin da ya sauran wannan fa huwa ama fa aman makanta ne wa talbisun da likitarwa wa ma'anal azal abin da ake nufi da azal huwa allazi fihi wujudul haqqi shine samuwan ubangiji wahdahu shi kadai laysa li shay'in fihi nisbatun ba shi da wani nisba a wannan lokacin qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce kana Allah ubangiji ya kasance wala shay'an ma'ahu babu wani abu tare da shi fa fi zalika alwaqtu a wannan lokacin a aɗa ma odiya Allah ya bayar da abin da ya bayar wa fasala ma fasala ya raba abin da ya raba falan yabqa illa ridda wa taslim babu abin da ya maka saura kai illa ridan sai dai ka yadda da abin da Allah ya yi wa taslimi ka wuce ka miƙa wuya limajaril aqdari saboda gudun kudurar ubangiji abin da ya hukunta kenan majarul aqdari kenan ya Allah min as'aluka al-lutfa fi ma jarabihil to shine na ne to da faddala da fassala duk abu ɗaya ne da rabawa da kyau da fifitawa in ta ma amlahu alaina rajila wani wannan shi abin da shawar jani ya faɗa mana wamin ma amlahu alaina yana daga cikin abin da shawar jani ya mana ya milayi fi muhabbatin zatil aliyya cikin soyayyar zatil aliyya ƙala radiyallahu anhu shaujan ya ce mahabbatar zati soyayyen zati sa'abatun murad yana da wuya cikin bukata wala ta kunu ba a iya samunta ilalil arifil kamili sai masanin Allah cikakke wa fi zalika ta nan ne ƙala ba a zuhun da ka ji wani ya ce تجرأهم كأس لو ابتليت ل- لو لو لو ابتليت لذا بتجريئه طارت كأسراء ذاهبون تجرأهم كأس أن باس ش- شن ruwa ka'asun lau iftalaitu lazan da za a jarabce ni da wutar laza e wajen shan bita jari'ahu in kwankwada ɗarat da ya tashi kasara izahibin kamar mai saurin komawa wato ƙwanƙona ne cikin soyayya gwargwadon zafinka gwargwadon ɗaukar nauyinka gwargwadon kusancinka da Allah gwargwadon matsawanka wajen Allah gwargwadon kusancinka da Allah to shi kuma matsawa wajen Allah zafi ne da nauyi wanda yake ɗaukuwa wanda in aka zo ana matsawa za ka ce kai kai da kanka za ka ce ba za ka iya ba za ka koma baya to in ka koma bayan ka sake matsawa ka koma ka sake matsawa ka yi isti'idadi ka sake matsawa to da haka ne za ka shiga har ka saba da gurin amma in ka tsaya a haka ba zai yi ba waƙat shi ne soyayya a ana roƙonsa ana roƙonsa amma sai a nemi makadirun nan ya yi istiwa'i idan aka jefa maka bala'i shi da bala'i ne soyayyarsa bala'i ne a cikin soyayyan Allah shi yasa muke cewa in aka ce muke magana yan izala suna maganan sun tunkari su dai su kama Allah a kama Allah a bar manzo Allah ka san yawancin tallan su kenan a kama Allah har ma suna cewa su sun kama Allah eh su ba ruwansu da annabin wasu kuma suna faɗan cewa a ƙadata manzala ya zo da risala tun da ya ba da risala shine ƙur'ani to a kama ƙur'anin a bar shi duk wa'annan duk sun faffaɗa duk sun faffaɗa a irin kiransu to wannan kama mutum ya kama ƙur'ani bai kama annabi ba ai kamar mutum ya je rungumi transoma ne ai ba shakin ba ya matsale dai ai ai ai akwai wutan da an ɗauke shi ma sai ya yi awanni kafin a hau in za yi aiki in an ɗauke wutan sai an yi awanni kafin a je amma in aka je kusa da wayan a lokacin zai jeho mutum an tsotse ka gaba ke daya haka ne to annabi muhammadu ba haka ba ne shi shi ne wanda yake ɗaukan kowane abu ta ƙofarsa saboda haka wanda ya tinkari muhabbatin zati zalla to hadaransa yana da yawa eh ana samu shi yasa malaman sufaye suka fi karfafawa inda za ka kira ko a sufanci haka inda za ka dinga kiran Allah Allah Allah ko la ilaha illallah zikirin ka kenan wannan da wanda zai dinga salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to jalalan wannan sai ya fi na wancan bai kwarai jalalan sai ya fi na jalalan da za ka dinga samunsa yadda kake shiga ciki to mai salati yana samun luɗufi a ciki so nawa so nawa don asma'u in sunaye ne karke amfani da shi to da yawan asma'u suna damar da mutum domin ka taba akwai asma'un kamar yadda wannan asma'un da muka karanta baya a dunkulen nan duk wani abin da ka kira shi sai ka ba da ka'idarsa in baka ba da ka'idarsa ba ka kira to komai zai iya sauka kanka su rauhanan da suke tsaye a kan sunayen in dai baka cika ka'idan da ake bukata ba za su yi wuji-wuji da kai ne ba ruwansu da kai tsoho ne ko kai yaro ne su kawai kamar kamar sojoji ne sababbin kuratai wanda aka ce an ba su dama duk wanda ya zo nan a buɗe maruta in ba mai kama kaza ba wannan shine aikin kawai an ba su dama duk wanda ba shi da siffa kaza in dai ya biyo nan a buɗe maruta yaya kake gani kuma an ba su lafiya an ba su kayan aiki komi an ba su haka suke saboda haka duk wanda ya zo in zai zo sai ya zo da wannan sifar in ko bai zo da wannan sifar ba zai ci gudu yawa to haka haka abubuwan yake kuma kaga ai da karnukan da komai ma ake haɗawa to haka abubuwan yake idan mutum ya tunkari Allah babu annabi ana shan wahala ka haɗa ɗin ma hakan an sha wahala wa qala ash-shaziri radiyallahu anhu fi hadha al-ma'na shaziri ya faɗa cikin wannan ma'ana hina kushifa bi hadarat al-aliyya lokacin da aka masa shafi a hadaran ubangiji hadaratul aliyya kenan qala ya rabbu la daqata li bi hadha ka gani ko ubangiji ba ni da iko akan wannan fahajabni anka ka kawai ka mu rabu eh fajamni anka wannan imamu shazili ne eh mu rabu faqila lahu sai aka ce masa law sa'altahu bima sa'alahu bihi Musa kalimuhu wa Isa ruhahu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam safihu an yajibuka anhu ma hajabaka ka gani an da kuke nan ko mu rabu kawai eh ka tsare ka shiga tsakanin na kai wato tafiyar ta tafi ya riga ya shiga to amma fahim ni an ka ka tsare ni faƙin lausa aka ce masa lausa altahu da ka tambaye shi ma sa'alahu bihi musa irin tambayin da annabi musa yi da annabi isa ruhullahi da sayyidina muhammadu rasulullahi safi an yi hajji baka anu ma hajja baka ya tsare ka gabarinsa ba zai tsare ka ba tun da ka shigo walakin abinda za ka roƙa is'aluhu an yi ƙawika ka roƙe shi ya ƙarfafe ka ka roƙe shi ya ƙarfafe ka ka ɗauki aba'in eh wannan shine aba'u shine mayafin bala'i eh in aka ya dinga muntsinin ka kenan eh as'aluhu fa qawwini ko walakin as'alu an yi ƙawika as'aluhu faqawwani sai na roke shi faqawwani sai karfafa ni fa inda izin daga wannan zalika lawi tajaba anni darfatu anin lumtu min albayini tunda Allah ya karfafa ni kuma to shikenan da zai da zai da dan daina ganin shi to zan zan zargi kaina eh min bayini eh zan zargi kaina wannan shi suke ce masa suke ce masa aba'u na bala'i eh aba'u na bala'i kenan na an aka turo mutum irin wannan sun makala radiyallahu anhu sai shauda ne ce wannan su fiya za ala arba'atu a ƙasa ne mutane sun kasu kashi hudu ne a ɗa'ifatul ula akwai ɗa'ifa na farko shagalahum itimamu sadiqati wannan damuwansu wanda ya rigaya shi ya tsare su wanda suke ciki wa ɗaifatun sani na biyu shagalahum itimamul khatimati wasu kuma damuwansu wanda ya rigaya na azal shine ya fi damunsu su gane su gane Allah yaya suka fito waɗansu kuma su gane Allah yaya da su ƙare waɗaifatun salisa na uku shagalahun itimamul waƙati halin da suke ciki yaya a yanzu menene mura'atinsu kiyayewansu a wannan lokacin yanzu ma ya tawajjaha ko suna duba abin da zai fuskanta a laifi kullum wakatin a kowane lokaci shi ake nufi wamal mar'u illa idin waƙatihi mutum bai zamo mutum ba sai ɗan lokacin da yake ciki lokacin da kake ciki to shi ne ake itibari da shi ba lokacin da ya wuce ba wa ɗa'ifatun rabi'a na hudu gara kofi baharin shuhudul wujudi su kuma sun yi ninkaya cikin shuhudul kogin nan na shuhudi na kaunu al-mutlaq fala yulammu bi qulubihim zikru sabiqati ba abin da ya dame su na tuna da farko wala zikr da hajimata ko karshe wala zikr lokaci ko lokaci wala yaltatuna ba sa waiwaye lissuwa ma hum fi sai dai su su duba wani abin da ba a ciki suke ba ba ruwan su da shi komi kawai sun kare wafi hada ya kulu sirrin sakaɗi a nan ne sirrin sakaɗi yake cewa ana lamuwar kitul wakati ni mai lura da lokaci na ne ina lura da lokaci shi ne za ka ga ana shogayen radiyallahu ta'ala yake magana wa haris anil auqati ayi hirsin wa hazir maniftala bala'an naqasi ka gani waharis anil auƙati lokaci kala hudu ne to ka kiyaye lokacin waharis anil auƙati ayyuhirsin ka kiyaye lokaci guda hudu ne ko kana da shi ko baka da shi ko ka sani ko baka sani ba babu wani lokaci na biyar a duniya wannan guda hudu su ne ka amfana da su yauwa kana da shi ba ka da shi ka sani ba ka sani ba shi kenan to sai ka duba kana da shi din ne ko ba ka da shi din ne ka sani kaga da ka sani da kana da shi gida ɗaya ne ba ka sani ba ka da shi gida ɗaya ne to nan abu guda hudu su ne suke mura'atin mutum sun mai shidu tafif lastu adari a tsala laili amla كيف يدري بذلك من يتقلى ka gani abin da yake faɗa lantsa dare ni ban sani ba a ɗalin laili dare ya yi tsawo amla ko dare ya yi gajarta kai fa dare ta yaya zan yin sani bi zalika man yi taƙalla waye da ciro ni lau ta farraktu lista ɗalatul laili wannan ra'an nujumu kuntu mahalli lau ta farraktu da na gane lasta tsalat laili da dare na bai tsawo ba wanar an nujuma zan dinga lura da taurari kuntu mahalli shine mazaunina inna lil ashiqina an kasar laili wa an tulihi la fi hubbi shuguli inna lil ashiqina shi mai soyayya an kasar laili wajen gajartuwan dare na wa an duli da tsawonsa lafil hubbi shuguli ni wallahi ina cikin soyayya na ne kawai eh soyayya ce ta ta ki tare da ni wa sahibu hadal maqam wanda yake wannan maqami huwa sahibul muraqabatul uzma shine wanda yake muraqaba al uzma huwa irtiqabihi li hadratil ilahiyya shine hauhawansa ga hadara na ubangiji wa ma yubrizu minha da abin da zai yi buruzi daga cikin tajalliyati daga tajalli alaktilafiha sabanin tajallin daban-daban wayu da kullu tahalli zai ba wa kowane ado min ha ma ya saƙahu abin da ya cancanta min hidimatin zai mata hidima wa adabin zai mata ladabi na adon da zai yi kafin tajalli la yabri fi shay'in ba zai sakaci cikin wani abu ba min ha wala ya futu shay'un babu ko abin da zai tsere masa min ha wa sahibu hadal hal mai wannan halin la ya alamul waqata bai san lokaci ba wala mururihi bai san wucewar lokaci ba wassalam aminci ya tabbata wa sahibu hadal hal ma abucin wannan hali aidan huwa garibun bako ne wal garbatu shi kuma bakunci hiya shiddatu tagaribi fi talabil haqqi shine tsantsannin nisanta cikin neman sanin Allah falaysa ma'ahu musakinatul akwani ba ruwan shi da kaunu wala mulahazati ba ruwan shi da kallanta bi shay'in da wani abu jawahirun wa aradan ko jawhari ne ko ardu ne fala ta hatsuru bi balihi babu wani abin da ya fada cikin zuciyarsa balle ya kalla wa fi hayu qalu anan ne ake cewa haramun alaikal iltisalu bil mahbubi wa yabqa laka fil alamin mashubu haramun alaikal iltisalu ya haramta gare ka asadu bil mahbubi da abun nema wa yabqa laka fil alamin kuma a samu wani ya wanzu mashubu ka, ka ya haramta gare ka ka sadu da masoyi amma kuma kana kallon wani wai abokinka ne Allah shi ne abin da za ka rike kawai kenan hmm? eh. haramun alaika ittisalu bil mahbubi ya haramta a gare ka saduwa da abin so kai ka riga ka sadu da shi wai bukalaka fil alamin na masubu sai kuma ka ce wai ga wani kuma kana san shi shine wata mata take ce wata yarinya ne go ta ce baba kana so na ka mance a cikin alfauzu ce baba kana so na ce ina son kana so na ina son to in kana so na kuma yaya soyayyan ka da Allah sai di mauci ce da a zamanin shehu tijjani ne ba zai di mauci ba sai gaya mata sai mata ai wancan soyayyen jibili ne wanda aka halitce ni da shi ne wannan kuma soyayyen iktisabi ne sai warware to amma a bugun lokacin yadda aka faɗan sai su ma baba kana so na sai yin na son to tunda kana so na kuma ya kai ka haɗa abu biyu kenan kana so na kana son Allah sai su ma yana farfadowa sai mu ce masa to ai zai ka gaya masa wancan soyayyar jibili ne da shi aka halicce ni wannan kuma iktisabi ne bambanci kenan a bai kai ba ya yi iya tafiyan kenan a lokacin wasu hadin shiddati ta gari ba wannan zamanin tsananin ta gariba lautus alul ayyamu da za ka tambaye kwanaki anhu lama alimat bihi da ba ta san halin da yake ciki ba wala arfat aina huwa da ba ta san aina yake ba wala arfat makanu ba ta san gurin take ba wa fi ya qul balul akabiri shine wadan suke waƙan tasattartu an dahari bi zilli janabihi Allah akbar fasirtu ala dahari wa laysa yarani shi ibrahim yana cewa tasattartu an dahari bi zilli janabihi shi kuma ya ce tasattartu an dahari bi zilli janabihi fadama suturi istuzalu suturu e fazala suturu fazalasturi isu zalasturu tasattattu an da hari bi zilli janabi ya ce na suturtu an da hari zaman duk zamani na na samu sutura ne da zilli janabihi saboda inuwantuwa da annabi muhammadu fadama suturi sai sutura na ya dawama istu zalusturu lokacin da ake cire rigan wasu to ni riga na na jikina ka san kalman la ila illallah ne saboda Allah akbar idan mutum ya ce la ila illallah me rigan imani yake sama in ya sake cewa la ila illallah ba in ya sake in ya sake duk lokacin da kake la ilaha illallah rigan imani ake kara maka kaga tasartattu an da hari bi zilli janabihi da inuwan annabi ne fada masturi sai sutura na yi dawoma in su za su suru ga waɗansu kuma suturan sai na fita amma ni sutura na na jikina sai ci kai wannan wali ya cika son kanshi ya cika kaza la ilaha illallah da ya faɗa ne yayi yawa kai ka faɗa irin yadda ya faɗa ka gani me manzo Allah ya ce jaddidu imanukum bi qawli to ka gani extra kenan jaddidu imanukum bi qawli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha to ai riga ne shi imani riga ne to shi nan sai ce tasattattu an da hari bi zil janabi fasirtu ala da hari sai na kasance ina ganin zamani na walai sai rani zamanin baya gani na mutanen ciki yake nufi falautas alul ayyamu masma darat da zamani da zaka tambaye kwanaki masmi me suna ni me suna na ma darat da bata sani ba wa ina makani a ina nake ma arafna makani ba wanda ya san gurin da nake ma arafna makani ba wanda ya san gurin da nake to wannan sufanci ne a nan nade shine a kabiru suke magana wato karewa cikin Allah ake nishi saboda haka baka yi mu'amala da wata shine wancan haramun alaikal ittisalu bil mahabubi ya za ka yi ka sadu da rabbul izzati kuma ka zo kuma kana abokantaka da wani saboda haka abin da ake nufi ka gane alwakatu lokacin da kake cikin shine ake maka waka to kawai ka yi fana'in ka kare kawai ba abin da kake gani shi yasa lau hajaba anni rasulullahi darfatu aini ma adattu nafsi min almuslimina da manzo Allah zai kuya mu kaman kiftawan ido to da ba zan kidan ya kaina daga cikin musulmai ba da shehin kunti na misira yana cewa ni na yi shekara arba'in ina magana sai mutane suna gani ina yi da suna ni kuma ina magana da rabu da izzati ne eh eh shayin shau tijani eh yake cewa ce duk maganan da nake yi to ni a cikin ubangiji nake magana na amma kai sai kana ganin na magana da kai ne ni kuma ban ganka ba ina ganin wanda nake magana da shi ne shine wa ila hadha al-isharatu a wannan ishara ne bi ma zakar zannun al-masri abinda abu da zannun al-masri ya ambata an shahasa alladhi laqiyahu bi makkata wani mutum da suka gamu da shi a makka kala yace ra'aytu fatan yabti bi fana'il ka'aba na gamu da wani yaro fatan yabki yana baki yana kuka bi fana'il ka'aba a farfajiyar ka'aba fa qultu sai nace mallazi abkaka wa ya sa ka kuka faƙala ne sai ce ana garibun matsalobin ni ba ko ne ina nema ne ana garibun matsalobin ni ba ko ne ina nema ne sai ce fama labistu ana harajata ruhahu ban zauna ba sai mutumin ya mutu eh kada ce fataraktu na kafin mahalli sai na bar shi a nan gurin wanda habtu anzuru fi jihazihi sai na tashi in tafi in sami wanda za su zo su gyara a yi masa tajihizi wa kafnihi da binne shi le a gasiluhu sai na je na dawo in zo in yi masa wankawa a dafinahu in binne shi fala ma raja'atu da na dawo lam ajid lahu asaran ban gan shi ba wala yaqabtu lahu ala khabarin ban samu wani kuma wanda ya gan shi ba kuma zamanin baya kala ya ce sun mata asabtu sai bakin ciki ya kama ne wa qultu na ce ya rabbi ya ubangiji man sabaka ni bi sawabihi waye ya riga ni samun ladansa faƙila li sai na ji an ce haihata lokacin ya wuce qad talabahu iblis fi dunya falam yarahu iblis ya nemi yayi nasara a kansa a duniya bai gan shi ba wa talabahu al munkar wan nakir falam yarahu da munkari da nakiri sun neme shi ba su gan shi ba waɗanda buhuwar rilwanu hazin jannati rilwanu hazin jannati ya neme shi falam ya rahu bai gan shi ba fa qultu sai ni nace fa aina huwa ubangiji yana ina fa qila li sai aka ce fi maqadi sidiqin inda malikil muqtadir ka gani ana garibun matsalubun ni ba ne suna neman saduwa da shi ne ma'anan kenan to shine wakan da aka yi sassattu an da hari bi zilli janabi fasittu ara da hari wa laysa yarani fasirtu ara dahari ina ganin zamanin amma zamanin baya gani na falau tasalul ayyami da kwanaki da su tambaye ni masmi ne sunana madarau madarat ba za su sani ba wa aina makani ina na fito ma arafna makani ba san gurin da nake ba kaga al'amru yarju ila Allah Allah ce mu ce sai wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan Allah ya kiyaye mu Allah kai ya sa wannan ya fada hannun mu ya rasulullahi Allah ya sa mu gama lafiya 112 kenan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله وبركاته آمين